بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun juya turmi na biyu a wannan safiya ta lahadi sha ɗaya ga watan muharram hijira 1447 daidai da shida ga watan july 2025 daga nan birnin kano a ainihin northwest layout na tuba a northwest layout a majalisin imamu abubakar ibn abi shaiba inda muke darasi a cikin littafin aljami'u li akhlaqir rawi وآداب السامع واللفر الحافظ الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه الخطيب يا رسول الشكرة تدري هدو da 63 mai bayan hijira wannan shine darasinmu na goma sha biyu kenan insha Allah muna tattaunawa inda malai yake mana magana akan idan ga malamai guda biyu waɗanda suke da ilimi wanne ya kamata a zaɓa wajen koyon karatu a gurinsa za a zaɓi wanda ya fi shekaru wanda ya fi ilimi wanda ya fi nagarta wanda ya fi shahara da ilimi ba shahara da korototo ba za mu tashi inda malam khatibu yake cewa wai za ta sawau fil isnadi wal ma'arifati faman kana min al ashrafi wa zawil ansabi fa huwa aula bi an yusma amin dan ya zama zurfin ilimin su da irin inda suka koyo karatu da tsayin isnadinsu ko gajartarsa duk iri ɗaya ne wato malamai ne sun yi kankan kan anan sai a duba wane ne ɗan gidan manya wane ne yake da nasaba mafi daraja wane ne yake da dangantaka mafi daraja to sai a fifita shi akan ɗaya ya ce akhbarna alhassan ibn abi bakar kala akhbarna abdullahi ibn ishaq al-baghwi kala haddasana ahmad ibn ishaq al-wazzan قال حدثنا أبو علي محمد بن السلتي أخبرنا ابن رجاء عن يونس قال يونس يتشي سمعت نافع يقول يونس ابن عبيد كنا يتشي ناجي نافع يقول ينا تشوى يا عجبا لظهوريكم هذا نافع انتن دا يكي مغانا يتشي زهورين كنا ينا بانا ماماكي زهوري محمد ابن مسلم ابن شهاب yace yana bani mamaki ya jibu fa yas'aluni yana zuwa gurina ya tambaye ni fa uhaddithuhu ana abdullah in bashi karatu daga abdullahi dan umar thumma ya'ti saliman sannan ya tafi gun mate ina salim wancan da muka ambata fa yaqulu sami'ta min abika kaza wa kaza ce kaji irin karatun nan na kaza da kaza da kaza naji wani ya ce kaza kai ma kaji fa yaqulu na'am ce kwarai ko naji fa yuhaddithu anhu daga nan sai dinga riwaya daga Salimu ya turkudi in bai riwaya ba zai ambace ni ba abun ya mishi ciwo sosai ka koya mutum karatu ka ji ya je yana ambatan malaman shi ka ji bai ambace ka ba ko ai dole akwai ciwo shine ce yana bani mamaki zuhurin kunna to me yasa shi zuhuri ya fifita ya saurara daga Salimu ya bar Nafi'u duk da Salimu na cewa aje gun Nafi'u amma shi yanzu zuhuri ya ba kanshi fatawa cewa ya fi son isnadi Uh, Salim an ibn Umar bai san uh, Nafi an ibn Umar sai in ya rasa daga Salim me yasa to shine zamu ji a riwaya ta gaba qala hadathana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizqin qala hadathana Isma'il ibn Ali al-Khatabi wa Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan qala hadathana Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal malam Abdullah dan gidan Ahmad dan Hanbali kenan malam dan malam kenan malam yayi halin da yayi halin uba qala hadathani abi daga babana Ahmad dan Hanbali ana wabnu riskin aidan ni da ibnu riskin din can mun sake ji haddasana wa uke wa akhbarana ibnu riskin ya koro ni sabon isnadi ne wa akhbarana ibnu riskin aidan shi malam khatibu kenan ko qala haddasana usman ibn ahmad ad-daqqaq haddasana hanbal ibnu ishaq shi kuma wannan hanbal ibnu ishaq cousin ne ga abdullahi dan gidan ahmad domin ahmad dan hanbali shine ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal yana da ɗan uwa mai suna Hanbal ibnu Ishaq wato ƴaƴan babbanu suke ne kuma gane Ahmad ibnu Hanbal kaga Hanbal ne kakansu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal to akwai wannan shi kuma mai suna Hanbal ibnu Ishaq ibnu Muhammad ibnu Hanbal saboda haka Ishaqu dan uwan Ahmad dan Hanbali ne yana da ɗa da ya sa mai sunan kakansu kama wannan ishaqun bai tsawon rai ba sai zama malam Ahmad ibn Hanbal shi ya rike masa ɗa hambal ibn ishaq suka taso tare da abdullahi ɗan gidan ahmad wato ɗan wa da ɗan gani kamar ka rike ɗan uwanka sai ya taso cikin 'ya'yanka za ka isnadi yanzu daga akwai daga abdullahi da kuma daga hambal dukkaninsu daga wani daga abu abdullah shine al-imam ahmad ibn hambal qala akhbarana abdurrazzaq as-sanani kenan qala dasana ma'mar ibn rashid qala ma'mar ibn rashid yana daga cikin manyan daliban zuhuri yace qila liz-zuhri za'amu annaka la tuhaddithu anil mawali sun ce baka riwaya daga bararrun bayi qala inni la uhaddithu anhum yace gaskiya ina riwaya daga gare su amma walakin idza wajadtu abna al-muhajirin wal ansar attakiu alaihim fama asna'u bi ghairihim ita ma na samu ƴaƴa wanda suke masu ɗayautaka ba bayi ba ƴaƴan muhajirai da ansar zan zauna a gaban su dafa'an in ta karatu ina ruwana da, da wasu su so haka kaga shi Salim yana cikin abna'il muhajirin shi kuma abin nan Nafe yana cikin mawali saboda haka ya fifita shi saboda nasaba akan wanda bai da nasaba kamar yadda koda a wajen limanci ne ko shugabanci ana duba wannan idan ga mutane biyu dukkaninsu sun yi alkur'ani sun daidaita a sunna sun daidaita a sauran abubuwa in ana so a zaɓi waye za a ba limanci kamar na juma'a kuma kamancin shi ana iya amfani da nasaba ta zama ita ce wato murajjih wanda da shi za a rajjahantar da ɗayan akan ɗaya misali a irin ƙasashenmu waɗanda kasancewa kaɗan baƙi ma abin aibatawa ne to sai zama da ɗan baƙi ne da ɗan gari dukkaninsu ilimin su iri ɗaya amma ɗaya kawai ɗan baƙo ne ba a san daga inda ya zo ba ko daga daura ko daga sakkwata ko daga ina ne ba dai sani ba ba haka kanawa suke yi ba to sai a ba ɗan gari ɗin don a zauna lafiya da mutane don su ji natsuwa abin da suke ji tunda su ake su shirya wannan ɗan baƙin ya faɗi wani abu kawai akan kasashen ɗan baƙi sai wani ya ƙi yadda kamar mu kuma a zari ne sai a ce ɗan cikin kutu da ɗan waje cikin gari wanda suke cikin ganuwa don akwai shi yanzu ciyaman da zariya lokacin gama ɗan ban da wannan karan rabon da a ce wani ɗan waje ya ciyaman a zariya an jima saboda wannan musibar kuma har yanzu ɗin shi ma suna aibata shi da cewa ɗan waje ne yana daga cikin maguzanci da annabi ya ce mutane ba za su bari ba ya shiga cikin jikin mutane ga ta dai muguwar ɗabi'a ce ko da uwa fa ina muntina amma dai ba ta rabuwa da mutane to ka a ba su dama shaidan ya galabaice su sai a a tare musu wannan ma'ul wajihin da suke gani Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa haddathana hamza ibn muhammad ibn tahir ad-daqqa qala haddathana ahmad ibn ibrahim qala haddathana abdullah ibn muhammad al-baghawi haddathana ibn zanjawayhi mai littafin kitabul amwal ko qala haddathana muhammad ibn abi galib haddathana hushaym hushaym ibn bashir da muka ambata dazu mai babban makaranta din حدثنا شعبة دجمال شعبة قال حدثوا عن أهل شرف فإنهم لا يكذبون kudu koyan ilimi daga mutane masu daraja masu mutunci ba sa yin ƙarya akwai wanda mutuncin shi kawai ya fi ƙarfin ya yi ƙarya jibu abu sufiyana tun yana kafiri da ya je a lokacin fa suna tsananin gaba da musulunci amma da aka ce a tsaye da shi a tambaye shi ku tsaya a bayan shi in yayi ƙarya ku tona mai asiri bai iya yin ƙarya ba saboda a gurin shi ƙarya babban abin kunya ce. To wannan abin na gaskiya dama shi ake nema a gun mai hadisi ko, to sai amfani da wannan dama sai akwai hadisi daga gare shi. Waɗannan asar ne wanda suke sahihai. Haza kulluhu malam khatibu yace kaga duk wannan maganan ba da istiqamati tariqati wa thubuti adalati was salamati min al bid'ati. Duk wannan fa a ce maganan dangantaka za a kawo ne bayan an samu malami yana kan hanya madaidaiciya a aƙidarsa da manhajinsa wa thubutul adalati kuma ya tabbata adili ne mai gaskiya ne mai kyakkyawar ɗabi'a ne mai mutunci ne was salamati min albid'ati sannan kuma ya samu salama ya tsira daga bid'a fa amma man lam yakun ala hadhihi sifati amma wanda yake dan bid'a to koda yafi kowa sharafi a ce koda jinin dan hodiyo ne ko da ba fullacin asali ne ko da ba turanke ne ko da jikan gidan daba ne inda dan bid'a ne ba za a je gunshi wanda kuma haka adala shi bata tabbata ba kowaye babansa ko suwaye danginsa ko ya gaji malanta a ce gidansu ne gidan suwana suwana da aka sani akwai gidaje sanannu da aka sani cewa gidaje ne da suke tarihin ilimi sai ka fito daga gidan amma sai ka zama mutumin banza da ya ta hadisai ko wanda yake shashasha ko wanda bai da mutunci a cikin mutane duk wannan ba za a ba za a mutunta shi ba za a karba daga gare shi ba fa amma man lam yakun ala hadhihi sifa fa yajibu al-udulu anhu dole a karkace daga barin shi wajtinabu sama'i minhu a gujewa sauraron hadisi daga gare shi قال حدثنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت محمد بن عمرو ناجمال محمد بن عمرو wannan isnadi da mala yake kawowa isnadi ne mai cike da malamai ga sunan manya irin su Ahmad ibn Kamil ibn Khalaf khatib yana cewa yana daga cikin malamai masana ulumul Qur'an a zamanin su da masana nahwu to su ne suka ruwaito har zuwa kan Muhammad ibn Amr qala dasana Uthman razi at-Tayalisi laqabuhu Zunayd yaqulu yana cewa law anna li rajulin ala rajulin asharata darahim ثم جهدها لم يستطيع أن يأخذها منه إلا بشاهدين عدلين idan mutum yana bin wani dan uwansa mutum yana bin shi dirhami goma idan ya ce ƙarya ne babu yadda za a iya karba a wurinsa sai da shahidai guda biyu amintattu ko qala ya ce fadinullahi a haƙƙo an yi tulaba alaihi al'udur abinda za ka yi amfani da shi na addini wanda a lahira ne za ka ga ko ka dace ko baka dace ba shi ya fi cancanta a ce sai daga amintattu ba za a karɓa ba sai da amintattu ya zama dirhami goma ba za a karɓa a ba wani ba sai da amintattu sun tabbatar yana bin sa bashi to abin da za a karɓa na ilimi a je a yaɗa shi ya fi cancantan a ce sai daga adilai wa kana idza marra bil hadith sahih al isnad idan yaga isnadi sahihi qala sai ya ce dustun bidustin kamar a ce hannu da hannu ko hannun kuturu da makaho ya'ani yadan bi yadin shahadatul mardiyina ba'dihim an ba'd yace kaga wannan hadisin da kake gani to hannu da hannu ne duk mutanen kirki ne wani mutumin kirki daga wani mutumin kirki daga wani mutumin kirki wa idza marra bil hadisi fi isnadihi shay'un qala hadha fihi uhda ce wannan alaki akan su alaki akan wanda suka fada saboda ana so mu zama muna tantance waɗanda zamu koyi karatu a gunsa waɗanda suke sun cancanta waɗanda suke suna da ilimi waɗanda suke suna da nagarta mutanen kirki qala hadathana ahmad muhammad ibnu ahmad ibn daqqa qala hadathana muhammad ibn ishaq an-nahawandi qala hadathana abu muhammad ibnu khallad hadathana saji yahya saji mai mai littafin abin nan abin nan al-ma'rifatu wat-tarikh shine gashi nan zakariya ibnu yahya as-saji kenan قال حدثنا أحمد ابن محمد الأزر قال سميت يحيى بن معين يقول آلة الحديث الصدق shine wannan abun da na faɗa mana dazu menene kayan aiki da ake wato qualities da ake nema tare da ma'abocin ilimi na farko gaskiya ya zama mai gaskiya ne a cikin iliminsa a cikin karantarwarsa a cikin maganganun da yake dangantawa mutane a cikin abin da yake faɗa abin da yake faɗa ilimi ne gaskiya ne idan ya faɗa za a je a duba a ga yana wajen wannan shi na abu na farko amma mutumin da ya je faɗi magana a je a duba ba ta na ko a zo da littafi a ce gashi ya kasa nunawa irin da aka yi Jabbar a garin nan kaga wannan ba za a yi duk surutun da yake daga na a gana shi ƙarya ne ga littattafan ya zo da su an zo da su aka ce to nuna ya kasa nuna ya kasa ya dinga zufa ma da kasan an rufe kwarto to wannan kaga babu ilimi a ciki na biyu wa shuhura Shuhura a nan shahara da ilimi ba shahara irin wannan fem ba, mu gane bambancin wato abin nan ɗin harshen. Wayan za ka ce shahara ana nufin wanda ya fi kowa followers, wanda aka fi bi, wanda aka fi ji, to wannan dama galibi za ka ga shirme ne kawai, shirme ne ba daƙala ce ita take cika followers. Abu na arziki, abu na alheri, za ka ga cikin waka wancan waka na jahiliya sama'al innal kirama qalilu dama mutanen kirki yan kadan ne mutanen kirki ba sa cika gari dama sun cika gari za su samu matsala ai kuma gane dama innal kirama qalilu a a saboda haka ba wai shahara irin wannan ta followership ba a'a shahara ta a cikin duniyar ilimi an san da shi malamai sun san da shi kuma tun da can tun babu wani abu da za a cewa media malamai sun san junansu wato malaman makka sun san suwaye malamai a madina malaman madina sun san suwaye malamai a iraki malaman iraki sun suwaye malamai a sham duk sanda wani ya zo daga kasar makka ya zo iraki za a ce ya kuka baro su maliku ya kuka baro su wane duk sanda wani ya zo daga kasar masar ya zo bagadaza za a ce ya kuka baro su ibn wahabin su za a tambaya su an san su su za a tambaya tun kafin a samu wani media to wannan su ne almashhuruna bil ilmi to ya zama malamin da zaka koyi ilimi a gunsa an san shi da ilimi wa talab shine an san ya nemi ilimin domin shi ilimi innamal ilmu bit ta'allum al ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum kamar da yake a cikin hadisi ilimi sai an koya an san malaman sa suwa su koya mai alqur'ani sai koya sai koya mai hadisi a wace jami'a yayin digiri da sauransu amma yanzu kaga mutane gaba ɗaya kowa dakta a rasa waye mai maganin gargajiya wane ne na dabbobi wane ne na karatu wane ne na honorary kowa dakta ne yanzu suna wata riga wai kowa mala to ya kamata a tambaya a wata jami'a ya samu daktan tukuna su waye malaman da suka yaye shi suka ce ya zama dakta babu labari kawai da kawo kan shi wa tarkul bid'i da kuma malamin da ba dan bid'a ba dole ya zama malamin da za ku karatu a gurin sa ya zama ba dan bid'a bane bid'a na aqida ake magana anan ba mu'tazili bane ba ainihin wato qadari ne ko jabari ko ash'ari ko kuma wato gulatu sufiya irin waɗannan masu allantar da shehunai masu harrafa addini to kar ya zama ɗaya daga cikin waɗannan wajtinabul kaba'ir ko ba a san shi a matsayin mutumin banza ba bai da tarihin kwartanci ko zina ko sata ko fashi ko kisan kai ko shan giya ko caca ko ƙarya ko annamimanci ko taurin bashi ko saba wa iyaye dai waɗannan munanan halayen kai zama ya siffanta da su wato yana daga cikin ahlus sitr ba a ce bai yin laifi ba amma Allah ya rufa masa asiri an san shi a matsayin mutumin kirki ba a san shi da waɗannan halayen ba waɗannan abubuwan guda biyar dole a same su gaskiya shahara neman ilimi barin bid'a da kuma kyawawan shaida akan mutumin kirki ne shi wannan magana daga malam ya dan mai iro zaka babban magana ce ya kamata lalle kowa ya rike ta ya dinga aiki da ita wa haddathana abu sa'id muhammad ibn musa as-sayrafi qala haddathana al-abbas ibn muhammad ibn yaqub al-asam qala haddathana muhammad ibn ishaq as-saghani قال حدثنا ابو الاهوس محمد بن حيان قال حدثنا هشيم هشيم da muka ishara هشيم ibn bashir ibn hazim ibn abi hazim al-wasiti babban malami wanda malami ne cikin manyan malamai da suka yi karantarwa suka shahara akwai wata kissa shi mai ban dariya da shi da abokinsa shuba kamar da take cikin sura alamin nubala sun tafi kasar makka za su koyi ilimi suna cikin dawafi kai abin nan Hushaim sai ka ga wani da kayan 'yan sanda da uniform. Ya tambaya sai aka ce wannan shi ne zuhuri, zuhuri ba babban malamin nan kusa ya aikin ɗan sanda ma banu umayya, ya daga cikin da sahu suke suke suke kyamatarsa. An ba shi kama a ce shugaban hizba kenan ko? To, da ya gan shi sai suka samu suka zauna yana ta kwasan hadisai a ta kwafewa. Shi wancan da ya gama dawa fashe zai ce mishi kai da waye nan ya ce wani ɗan sanda ne kawai muke fira ya ɓoye mai cewa zuhuri ne sai da suka taho hanya za su dawo iraki sai ya ce yana mai dariyar mugunta ya ce ka ga wannan da kagan da shi ya ce ya ce wallahi shine zuhuri ce ƙarya kake ce wallahi shine suna matasa ya dinga mai dariyar mugunta cewa ya hana shi jin hadisin zuhuri shi shi kuma shi uba ya ya kunsa sosai kawai sai ya mamaye shi ya fuske takardar hadisan kawai ya yaga ta ce wallahi in dai ba samu baka ba ka samu ba shi ne zabi yake cewa wa hadhihi hafwatun kanat min al-ithnain wannan yace kuskure ne daga duk su biyun yace fi hali shabiba amma kuruciya ce eh domin da shi sai ci to shikenan ba ni ruwaya in samu daga gare ka ko da isnadi nazir nan tunda da ya cuce shi gaskiya bai kyauta mai ba Allah ya gafarta musu to haka ta faru da su sai zama Hushaim hadisi hudu kawai ya rike sofa wanda ya haddace su kadai ne hadisan shi guda hudu da yake riwaya daga Zuhri shi kuma wancan bayi da shi gaba daya shi shu'uba Allah ya kyauta to shine yake cewa akhbarana Mughirah ibn Ibrahim qala kanu idza atawar rajula ɗaliban ilimi a wancan zamani sun kasance in suka zo gun malami li ya'khudhu anhu dan su koyi hadisi daga gare shi nazaru ila samti za su kalli natsuwarsa shiru da natsuwa da kamewa da mutuncinsa wa ila salatihi da kuma yana sallah ya yake ya iya sallah yana tsaida rukunai ko ko burin-burin kawai yake wa ila halihi da kuma sauran ɗabi'unsa mu'amalarsa sun mai akudu na sannan sun gamsu da waɗannan abubuwan sannan su karatu da gurinsa na farko shuru da kamewa da ƙarancin surutu yana alamta dattaku da mutunci ba a samun dattaku da mutunci galibi daga mutum mai karara domin yawan maganar mutum yawan windows na ya kurakurai na ya saba wa Allah na ya saki baki na ya ba mala'iku daman su rubuta ma ya fi zumin kaulin na kurakuransa saboda haka asamt yana nuna alamar dattaku mutum ya zama yana da yawan shiru da kamewa amma ka zance mutum malami ne ka zo an gosu kana neman shi zaka koyi karatu a gunsa sai gan shi ana musu ana musu ana musun Barcelona da shi da da Real Madrid ce wallahi mu muka ci ku kaga wannan zaka ce a wannan ba mutanen mu bane tsakani da Allah za ga usadai yanzu sun samu wannan jarabawa ai ta musu da su da jayayya akan yan kwallo karasa me suke jin daɗin wannan abu ne abin yana bani mamaki wallahi misali kenan ko ka zo ka ganshi wato ana ta jayayya da shi da wani mai wani dan acaba ko ko mai mai keke nafe akan naira 50 akan naira 50 ana ta jayayya ce wallahi ba zai cika ba ana Allah ya sace je kadin ma hada gaban Allah dan kaga wannan babu wara'u babu wara'u baka ji wani asari da ake ba da labari kuran ma kuran na ma malam da sani yana faɗan asar mutum ya aiki dan sa ya siyo mishi abu sai ya ji shiru ya dade bai dawo ba da ya dawo sai ce mishi yaya kama a ce zai su bure da anan kan kwana sai a ji shi ya yi shiru watakila sai da ya je har abin nan ka buga sai ya shiru ya ce ai na tafi inda ake samu da arha ne sai ce baka sai anan bai ce ai wani na kusa da mu ai tsada yake mana sai uban ya ce amma kai baka da kirki wallahi wannan da ya zo kusa da mu yake mana tsada ai ya zo ne dan ya kare da mu mu kare da shi ba daidai bane ka tsallake shi ka tafi wani waje saboda za a maka ragin naira goma ko ashirin ko talatin kaga wannan karatun yana da wahala mu mu yi aiki da shi ni da za mu samu ragi don muke wani ragin ma a psychologin ka ne kawai in reality ma ba ma ragi ba domin ragin da za a maka na ɗari biyu ko ɗari uku amma sai ka hau mashin ka ƙona mai ka tafi ka arra da kanka ga wani hatsari da sauransu ka je ka ci lokaci ka dawo sai ga ba ragi bane in reality ba ragi bane amma kai ne kawai musamman mata yanzu mace ta iya shiga kasuwar ta ta kasuwar rimi ta wuni tana ta yi daga yanzu dana ita kai la'asar ba ta sai abin nan kula da ta siya ba in ta gama ta yi ta shiga nan ta yi shiga nan ta faɗa a nan a faɗa kuma ta dawo shago na farko ta siya to tun farko ta siya a na farkon mana in kuma kai ka je ka siyo a shago da ya kawo mata siya an cuce ka an cuce ka nawa aka siyan ma ka ce dubu ka sun buga ma wallahi kai baka iya ta yi ba wallahi ba godiya sai dai ta gama wannan mugun magana shi sa galin mutane ba sa iya faɗa matansa nawa suka siyo abu sai nawa aka siyo ki dai gashi nan gashi nan kawai ke dai gashi nan saboda haka a ina miki karanta ne ma na'am yawa sai sai sai a ina ne sun mai akhuduna anhu yawa sun suka ga shiru din shi muna magana akan shiru na ɗaya kenan na biyu kuma da sallah kula da sallah akan lokaci yinta a jam'i yinta yadda ya kamata yana nuna alamar mutum ya kiyaye haƙoƙin Allah, to akwai sauƙi ya kiyaye haƙoƙin bayan Allah. Sau da haka za a tsammanta masa nagarta, inna salata tana alfashai wal munkar, za a tsammanta masa nagarta, amma ka ga malami yana wasa da sallah. Kamar irin galibin malaman mu na jami'a malam. Ban san ya biyu ke take ba, mu a biyu muna fama da irin wannan matsala. Saboda a biyu ma ko kiran sallah baka ji. Yana daga cikin musibar da muke cikin wa makarantar mu ta a biyu, masallatan ba a kiran sallah da loudspeaker in ban da central mosque shi sa lokacin da ke zuwa biyu ke nake exam officer ina zo ina cikin fa'is ɗin na jiyo kiran sallah sai in ji wani daɗi daga masallacin nan da ake ce masallacin bc amma mun kana cikin makarantar sai dai faka ya zama in dai wa qalbuhum mu'allaqun bil masajid sannan zaka sa lokacin sallah amma ba ka ba sai ai sallah baka ma sani ba to za ga mutane dama suna wasa da sallah ko malamai ne masana ne wasu kuma ma za ga malamin zaure wani za lokacin sallah zai ce wanda yake so ya je ya je musamman waɗanda suke yan gargajiya sai karfe biyu suke yin sallah sai ku yan izala ku tashi ku je ku ta ku zai ba ku dama ku je ku to wannan in kana da dama kaka katu a goshi bai san muhimmancin sallah ba ya kamata sallah ta zama ta da muhimmanci malamin mu mala awal albani Allah ya gafarta mai da gaskiya abin da ya koya mana na dabi'a shine a dauka sallah wani emergency abu ne wanda mala an taba kwaba siminti da ƙasa da dutse ana daga kankare lokacin sallah ya ce kai a bashi aka ce zai bushe ce a bashi ya bushe shi kowa ya sako aje ya sallah da ma'aikatan da ƴan da ƴan mai sunan su labor yace kowa ya sako a bakan karan nan sai an yi sallah nan ta azhar ya ce suka ce malam wannan abin zai bushe ya ce ba kuma ya bushe gara yi sallah a nuna ma mutane muhimmancin sallah cewa ita ce aka zo yi duniyan nan kafin wani abu sannan kuma sauran halaye na ɗabi'u na mu'amala to wanda duk ya iya kiyaye waɗannan aka same shi da wannan amanar to sai a koyi karatu a gunsa amma wanda bai da waɗannan amanonin sai dai karatun irin karatun boko da ake cewa ga karatu ba sallah to ka bar mishi kayan shi ka mai kayan sa wannan kyale masa kayan sa وأخبرنا أبو الفرج عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن محمد القرشي بأصفهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام الطبراني شنو سليمان ابن أحمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا سلمة بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن علي بن مسلم البكري آه قال يتي حدثني أبو صالح الأشعري عن أبي هريرة an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-galina wa intihal al-mubtilina wa ta'wil al-jahilina Allahu akbar wannan hadisi ne mashahuri abin istiqnasi duk da yake isnadin shi duk inda aka zagaya aka zagaya isnadin sa yana da matsala domin wannan mutum mai suna Muhammad Maslamatu ibn Ali al-kushani zahabi yana fada cikin al-mizan yana cewa wahin wato mai rauni ne kwarai haka ali ibn muslim al-bakari ibn asakir ya mai tarjama a cikin tarihu madinatu madinati dimashka yace bai ambaci jarhi ko ta'dili game da kansa da shi ba sannan akwai abdurrahman ibn yazid ko wanda shi ma da'ifi ne haka suleiman ibn abdurrahman ad-dimashqi a cikin tagribut tahdhib ibn hajarin ya ce saduqun yukhtibu Ahmad ibn Mu'alla ya ce sadukun ne a kansa shi kuma wannan al-Imamu At-Tabarani malami ne wanda ke ganin al-Tarif to haka nan wanda wannan Abul Faraj Abdul Salam ibn Abdul Wahhab din nan shi ma ba a san tarjumar sa yadda ya kamata ba zaka ga asalin riwayar tana cikin littafin Ibn Adi Al-Kamil da shi shi At-Tabarani ya rubuta shi a cikin Musnad ash-Shamiyyin da kuma shi kanshi Khatibu kamar da rubuto shi ana ya rubuto shi kuma a cikin sharafu ashabil hadith da cikin da littafin sa afwan da wannan da ibnu abdul bari a cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da kuma al-harawi abu isma'il al-harawi a cikin zammul kalam da dai malamai da yawa sun ruwaito shi da yawa da yawa malamai suna son hadisin suna alfahari da shi kuma ma'anarsa gaskiya ce duk da riwayarsa bata inganta ba annabi ya ce yahmilu hadha ilma wanda za su ɗauki wannan ilimin min kulli khalafin daga kowane maye uduluhu sune masu nagarta cikin mutane wato kowane generation yana da malamansa to wanda za su maye gurbin wannan malaman za ga galibi mutane ne da suke irin malaman ta fuskar nagarta da kamantakekeniya al'adu da ɗabi'u sun zauna da malaman sun koyi irin ɗabi'arsu su ne suke maye gurbinsu waɗanda aikinsu shine yanfuna anhu tahrifal galina akwai masu guluwi masu zakewa masu kaiwa matuka to malamai za su su ta kore wannan abin da suke yi din wantihalal mubtilina da wakaci waka daukan makaryata intihal shine wato plagiarism ƙarya da sakin magana wata awilal jahilina da kuma fassarar jahilai jahilai irin su abdul jabbar din nan in suka yi wannan muguwar fasara dole sai an samu malamai sun zo sun wanke ta a san da yake kunan Kano kuna da abubuwa iri daban-daban masu mamaki malam Allah dai ya gafarta muku eh ka ji wannan ka ji wancan abu iri-iri ba abinda ba za ka ji ba akan abin da babu kawai shine ba za ka ji ba amin a kuka iya da zage-zage wa akhbarani abul husaini muhammad ibn al-hasan ibn ahmad al-ahwazi قال أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا محمد بن عمر السيرمي قال سمعت عمي يقول سمعت عيسى بن صبيه أبا موسى يقول قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace ya inganta wai daga manzo Allah yace tare da cewa wannan isnadin yafi wancan na baya rauni wannan isnadi yafi wancan rauni domin shi Abul Hussein Muhammad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Ahwazi wanda shine malamin da Khatib ya rutu daga gare shi zabi yana cewa muttahamun bil kadhibi la yam la yambagi riwayatu anhu wa kana yad'u al asanida wannan yana cikin mizan al itidal wasu ma sun ci suna ce mishi jirabul kadhibi buhun ƙarya wato koje ne sarkin ƙarya ne haka Muhammad ibn Umar as-Samiri din nan as-Saimari a cikin lisanul mizan ibn Hajar yake cewa akhadha an ali abi ali al-Jubba'i malamin nan na Mu'tazila وانتهت إليه الرئاسة بعده وأمه لم أعرف هكا هكا الإمام آه ابن حجر يفعل كاجي يأتي أي أن أني هكا أحمد أبو أحمد العسكري كم وانا مالي ميني مشهوري بلتافن تصحيفات المحدثين تصحيفات المحدثين وانا زهد يا مش ترجمة كن سير يا يبا مي سوسي yake cewa al-imamu al-muhaddisul adib malamin adab ne ko malamin hadisi isa bin sabih abu musa shi ma min kibaril mu'tazila kamar yadda sakawi ke faɗa yake cewa walaysa bi umda kamar yadda faɗa a cikin fathul mughis to kaga isnadi akwai ru'afa'u da yawa a cikin sa wallahu a'lam to yace annabi ya ce wa yamilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'rif al-ghalina wa ta'wil al-jahilina wa intihal al-mubtilina qala yace fasabilul ilmi zaka tafarkin ilimi an yuhmala amman hadhihi sabiluhu wa wasu tafarkin ilimi shine a koya daga mutanen da irin wannan shine tafarkin su suna da ilimi suna iya ware tsakuwa daga kas daga daga tsaba suna iya mai da martani ga mabarnata suna iya datse barnan mabarnata a cikin ilimi mutanen kirki su sune abin karba a wajen ilimi وحدثنا محمد بن احمد بن رزق قال حدثني محمد بن أحمد بن الخطابي حدثنا يوسف بن موسى المروزي المر المروز المروزي قال أخبرنا مخيمر مخيمر ابن سعيد حدثنا روح ابن عبد الواحد حدثنا خليد بن الدعلج عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين فانظر ولينظر أحدكم ممن يأخذ دينه wannan isnadi shi ma yana da rauni saboda wannan Khulaid ibn Da'laj al-Imam an-Nasai yana cewa laysa bi thiqa haka nan Ruh ibn Abdul Wahid Abu Hatim ar-Razi yana cewa laysa bil mutqin hadisuha hadisuhu kulluha masnu'a wato yana tasarrufi a cikin su haka nan malamai suka yi magana akan shi a wurare daban-daban kamar ad-Dulabi a cikin al-Kuna kamar al-Uqayli a cikin abin nan du'afa da makamantansu asalin hadisin yana cikin littafin abin nan tarihu jurjan da ibn jawzi a cikin ilal mutanahiya da ibn adi a cikin al-kamil da shaykh al-albani muhammad nasiruddin a cikin abda'ifa lamba hadisi na 2481 shi ma ya tafi zuwa ga raunin riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wannan ilimin addini ne ɗayan ku ya dinga kallon agun wa zai karba addinin sa ya tabbata ne dai a cikin maganganun wasu magabata malai sake cewa haddathana abul husayn ahmad ibn umar ibn abdul aziz ibn muhammad ibn ibrahim ibn al-wafiqi billahi haddathani jaddi akhbarana abu abdullah sufi haddathana surayj haddathana asram asram ibn ghiyas shi ma da'ifi ne matruki an sa'id ibn sinan an harun ibn antara an abi huraira qala inna hadha la ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna وحدثنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال أخبرنا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر بن يزيد الخلال قال حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن أبي عون أم محمد قال إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذ دينكم wannan shine wanda ya tabbata wanda muslim ya kawo shi a cikin muqaddima al-asr inda muslim fil muqaddima da ibnu abi shayba da kuma addarimi a cikin mukaddima shi ma ta sunan dinsa da kuma ibnu abi hatim a cikin ajarhu ta'dil da ibnu hibana a cikin kitabul du'afa'i wal majruhin min al muhaddithina da arrama hurmuzi a cikin almuhaddisul fasil da shi kanshi khatibu a cikin alkifaya da cikin alfaqi wal mutafaqqi da as-silafi fi tuyuriyat da as-sam'ani a cikin adabul imla'i wal istimla da sauran malamai mabambanta dukkaninsu ta waɗannan hanyoyi zuwa ga Muhammad waye wannan Muhammad din shine Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin kamar da yake cikin muqaddima ta Sahihul Imami Muslim Ibn al-Hajjaj rahmatullahi alal jami' وحدثنا محمد ابن أحمد ابن رزق قال حدثني والحسن بن أبي بكر قال حدثنا أحمد بن سليمان العباداني وأخبرنا يا كار وري إسناد دبن وحدثنا أبو العلاء محمد بن الحسن الوراق حدثنا إسماعيل بن محمد ابن الصفار إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السكري الكوفي حدثنا حماد بن زيد قال دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال مشكوك أنس بن سيرين دم محمد بن سيرين فقال اتقوا الله يا معشر الشباب يا ku matasa ku ji tsoron Allah matasa dama duk su suke riga cikin wannan wannan talababuwa su ne boko haram su ne kalakato su ne shi'a su ne faiba duk wani shirme kaga matasa za gani a ciki an ga tsoho ma sai a yi ta mamaki wannan ne ya kawo shi cikin wannan shiriritan to matasa su ne abin tausayi kuma su ne abin jawa kunne cewa ku ji tsoron Allah ya ku matasa unduru amman ta'khuduna hadhihi al-ahaditha fa innaha min dinikum ku dinga tantance suwaye malaman da za ku yi riwaya a wurin su domin addinin ku ne kar ku yi wasa da shi addinin ra'asul mali shine shine shine abin nan jarinka وأخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندر البندار بندار الحديث كنكو حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري حدثنا منجاب ابن الحارث حدثنا ابن مسهر عن زكريا ابن زائدة عن سعد ابن إبراهيم قال كان يقال أنا تشوى الحديث خذ الحديث من الثقات koyi hadisi daga amintattu wannan isnadi ne tabbatacce shi ma yawwa isnadi ne tabbatacce ibn abi hatim ya rawaito wannan a cikin aljarh wa ta'di ai sa kuma nan ko a ci gaba a je gaba wura dan kara zikru man yuntakhabu man yutajannabu as-sama'u minhu ambatan waɗanda ake wato jan jiki ake nisantuwa daga sauraron karatu a gunsu suwaye malaman da ba a so ka ji daga gare su ittafaqa ahlul ilmi ala anna samaa mimman thabata fisquhu la yajuz duk mutumin da ya tabbata mutumin banza ne wanda aka mai shaidar banza ya tabbata yana wani aiki daga cikin ba za ki da suna fasikanci wannan ba a riwaya daga gare shi wa yathbutu al fisqu bi umurin kathira akwai abubuwa da dama da suke tabbatar da mutum fasiki ne la takhtassu bil hadisi waɗansu ma ba su keɓanci ilimi ba wato fasikanci ne a cikin wasu mu'amaloli can daban wasa da dokokin Allah shishige ma saban Allah sakaci da addini misali kamar sakaci da sallah ko a ce ga wani yin azumi ko yana mu'amala da mutanen banza kamar ɗan shaye-shaye ne ko yana kawalci ko yana mu'amala da riba ko an san shi da saba wa iyaye ko an san shi da duk wani abu da na sharholiya da zai alamta cewa wannan ba mutumin kirki ba ne yana aiki na fasikanci to wannan abun gujewa ne wajen ilimi fa amma ma yahtassu bil hadisi minha abin da yake banci ilimi a ciki fa mithlu an yaba mutunal hadisi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama kama shi da yawa annabi ƙarya ya kiri ƙarya ya danganta wa maiki sallallahu alaihi wasallam ya kiri hadisi au asanidal mutuni ko ya kirkiri isnadoji ويقال إن الأصل في التفتيش عن الرواة عن هذه الرواة كان لهذا السبب حسن ما wannan shine dalilin da yasa aka fara bincike game da mazaji samun wasu daga cikin masu cewa suna danganta kansu ga ilimi a samu suna yin ƙarya ga misali حدثنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو سالم أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا أبو سعيد السكري قال حدثنا الرياشي الرياشي شنو أبو الفضل العباس ابن الفضل كده قال حدثنا ابن ابي رجاء قال حدثنا الهيثم بن عدي الهيثم ابن عدي الطائي wannan wani wani makareci ne shi ba kamar yadda bukhari yake cewa kana yakdhibu عن الأعمش عن خيثما ابن عبد الرحمن قال لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان الزمن المختار فاتهم الناس da malamai ba sa tambaya game da waye gaya maka sammula na rijalukun ba su tambaya game da wannan har sai da aka yi zamanin al-muktar wato muktar ibnu ubaidin kenan wannan da ya da'awa annabta sai da mana yana da mabiya yana da irin masu tafarki irin nashi da sauransu daga nan sai aka fara tuhuman duk wanda zai fi wata bakon magana to za a tuhume shi sai an tabbatar da gaskiyarsa daga rashinta. Wa haddasana al-Qadi Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri qala haddasana Muhammad ibn al-Mu'alla ibn Abdullah al-Azdi imla'an bil Basrati qala haddasana Abu Juz'in Muhammad ibn Hamdan al-Qushairi haddasana Abu al-Aina an Abi Anas al-Harrani qala qala al-Muqtar li rajulin min ashab al-hadith Muqtar dan Ubayd yace wani mutum da Ali hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama anni ka'inun ba'adahu khalifatan ka kera mu wani hadisi a cikin hadisin ya zama a ce annabi ne ya ce ni halifa ne a bayan shi ka je irin kare ko irin kare da suke ce sun ga annabi ko ga tarbin wani wani wali ko ga gashin wani sahabi ko ga abin nan takalmin wani wali duk irin waɗannan karerayin da ake yi har yanzu ana ana jin sa a ƙasar nan wa talaba lahu bi wa talibul lahu bi tirrati waladihi kuma annabi ya ce ni ne zan nemi fansar jinin ɗansa Husaini. Wadi asharatu alafi dirhamin wa khal'atun wa markubun wa khadimun. Kuɗin da za a baka shine za a baka dirhami dubu ɗari. Asharatu alaf dubu goma kai ko? Dirhami dubu goma. Kuɗi ne ba ɗan kaɗan ba. Wa khala'a. Khala'a shine set na kaya shine khala'a. Wanda komai da komai asin da asin riga da rawani da wando da hula da komai shine khala'a. wa markubun da abun hawa wato da wata lafiyayyen alfadara kenan ko mota a zamanance ne wa khadimun da kuma bawa da dinga maka hidima ko baiwa ba ka yin masu masu mulki suke wa malamai ba shi ga wata malam ga dai wani alheri amma dai a dai ga mutane su ci gaba da hakuri na'am a markubun abun hawa ne faqala ar-rajulu sai mutumin ya ce amma amma anin nabi sallallahu alaihi wasallam fara ya ce a ba malam ai rashin hankali na bai kai nan ba wa annabi kare shiga wuta ba zan ce daga annabi ba walakin ikhtar man shi ita min sahabati amma zabi dai magana wani sahabi ta dan fi sauki wa ahudduka min samani ma shi ita ni kuma zan faɗa maka farashin da nake so wannan abin da kawai ba zai isa ba sai na zan faɗi farashi na kala anin nabi ya ce ni daga annabi kawai nake so marfu'i nake so aukadu yake saboda wannan ya fi shiga cikin mutane za a fi karba kala wal azabu alaihi ashaddu yace ka dauke ni mara hankali mana duk da ina son duniya ai na san azaban lahira yace wal azabu alaihi ashaddu saboda haka bai kera mai hadisin ba da dai ya yadda a ce daga Abu Huraira ko daga Umar ko daga wani yayi bishara kaga za a yi ta ɗan to wani ya ce to mawkufi ne lahu hukumar rafi ko ya dan mai saukin bala'i ya ce kuma farashin ya fi wannan da kake faɗa kawai dirhami dubu goma da set ɗaya da mota ɗaya da hadimi ya yi kaɗan ba zan a shi wannan ba sai ka ƙara ina ganin mu saurara nan insha Allah tun daga gamala ya zo sai mu ba shi wuri amma sai an yi sallah tukuna ko sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله